أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin imam al-barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda a sati da ya gabata muka tsaya a kan magana da malam zai fara fakara ta 77 a safaha ta 213 kenan مالك تيوا قال المؤلف رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد مالك تيوى مسني تيوى الله سبحانه وتعالى سميعني بصيرني عليمني الله يناجي yana gani hakanan kuma ya san komi masani ne akan dukkan komi sai malam ke cewa wannan shine nau'i na uku a cikin nau'ika na tauhidi shine ithbatul asma'i was sifati lillahi azza wajal tabbatar ma da Allah sufofi da sunaye kama ja'at fil kitabi was sunnah kamar yadda ta zo a cikin alkur'ani da hadisai ingantattu na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma'aitikadi ma'anaha tare da aitikadin ma'anar wannan sunaye da siffofi wa ma dallata alaihi da kuma abin da take nufi wa adamin ta'arrudi li kaifiyatiha kuma ana bukata ga musulmi kada ya ringa neman shishigi akan yaya sunan yake ko yaya siffar take li'anna kaifiyataha la ya'lamuha illa Allah saboda kaifiya sanin yanda Allah subhanahu wata'ala hakikanin yanda yake wannan la ya'lamuha illa Allah babu wanda ya san wannan sai shi kadai amma ma'anaha fa innahu ma'lum amma idan Allah ya ce maka yana ji yana gani masani ne wannan ka san ma'anai ka san ji ka san gani ka san sunan saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi ɗan adam da irin wa'annan sunan sunan amma haƙiƙanin yadda Allah yake ji laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir yanda Allah yake gani laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir sanin ubangiji subhanahu wa ta'ala laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir a duk lokacin da kaji wata sifa ko wani suna na Allah subhanahu wa ta'ala to ka sani ba irin na dan adam bane ba ba irin na halittu bane baki daya shi Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da yake kama da shi amma kuma yana shi yana gani fa yajibu alayka an tuthbitaha wa an ta'taqida ma tallat alayhi wajibi ne a kanka ka tabbatar da ita kuma ka yi itikadin abinda ma'anarsu yake nufi kama ƙalar imamu malik kamar da imamu malik yake cewa al'istiwa'u ma'alumun da aka tambaye shi akan ayan nan da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ar-rahmanu alal arshi stawa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daidaita a saman kan al'arshi sai aka tambaye imam malik to kai fastawa yaya daidaito ta ubangiji take sai imam malik ya ce a'a al-istiwa'u ma'lum ita idan aka ce an daidaita kana fahimtar me ake nihi amma walkaifu majhul amma yanda ubangiji ya daidaita wannan babu wanda ya sani sai shi sai ya kara da cewa wasu'alu anhu bid'a kai tambaya ma akan wannan yace bid'a ne saboda ba a gade shi ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen sahabbai yace kuma wal imanu bihi wajib kuma dole ka yi imanin cewa lalle Allah subhanahu wataala istawa alal arshi ya daidaita a sama al'arshi wannan wajibi sai ma zai ci gaba da cewa kada alima annal halka ya asunahu kabla an ya halukahu Allah subhanahu wata'ala sanin shi ya kewaye dukkan komi shamin ne babu wani abu da yake koyuwa ga Allah subhanahu wata'ala kahin ya halitce kama ya san duk abin da za ka aikata a duniya na ayyukan alkhairi da ayyukan zunubi duka Allah sami za ka yi ilimin ubangiji subhanahu wata'ala ya alamu ma kana wa ma sayakunu wa ma sayakunu iza kana kaife kunu Allah subhanahu wata'ala ya san abin da ya gabata ya san abin da ake yi yanzu ya san wanda za a yi a gaba kuma in za a yi shin ya san ya zai kasance sanin Allah subhanahu wata'ala sani ne na shamil na dukkanin abin da yake bayyana da abin da yake koyi to Allah subhanahu wata'ala ya san haka fallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wata'ala masani ne akan dukkan koyi alima ma yakunu min al-imani wal kufr Allah ya san duk abin da zai kasance na imani da kafirci wa ta'ati wal ma'siya da da'a da saba mashi duka Allah subhanahu wata'ala ya san cewa in aka halicce ka a duniya ga abin da za ka yi daga harko har ƙarshe haka koma la ya fa alaihi shay'un ba abin da ke koyuwa ga Allah qabla an yakhluqa as-samawati wal ard kahin a halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin aka ce ma alƙalami ya rubuta duk abin da zai a duniya kuma haka aka yi aka rubuta duk abin da zai a duniya qawluhu fadashi falam yamna'uhu ilmuhu fihim an hadahum lil islam Allah subhanahu wa ta'ala ma annahu ma ya'lamu ma ya'malunahu min al-kufr wal iman fa inna Allah da'ahum ila al-islam duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san abinda mutum zai aikata a duniya idan ya zo na daga kafirci ko kuma imani to hakan bai hana ba ya kiraye su yace su zo su bi shari'a ta addinin musulunci wa da'ahum ila al-iman ya kiraye su zuwa ga imani wa arsalar rusul ya aiko musu manzanni wa an zalar kutub lihidayatihim ya saukan musu da littafi domin su shiryar da su wa huwa ya alamu ma ya fa'alun Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da za su aikata lakin na min rahmatihi lam ya turukahun wa ya kiluhun ila ilmihi bihim saboda rahamashi to Allah bai barin ba haka bai barin ba akan ilimin shi da cewa ga abin da za ku yi a'a bal innahu aqamul hujjata alaihim sai dai Allah sai tabbatar ya tsayar da hujja akan wa atahumul ikhtiyar wal mashi'a sai Allah ya ba bayi ya ba su zabi ya ba su mashi'a ta wal qudra ya ba su mashi'a kamar ya ba su zabi akan rayuwarsu faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur fahum yaqdiruna 'ala al-'amali idza tarakuhu fadhanbu dhanbuhum an ba su dama suna iya aiki yanzu Allah ba ka dama in ka dama ka tashi in ka dama ka zamna in ka dama ka yi sallah in ka dama ka ki in ka dama ka yi tasbihi in ka dama ka yi zagi an ba ka wannan zaɓin a gare ka yake ya rage gare ka ka yi amfani da wannan zaɓin da aka baka wajen ayyuka na alkhairi idan ka yi ayyuka na banza to zunubi zurbin ka ne wa taksiru taksiruhu idan suka rago rago wata gare su take wallahu jalla wa'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya hadi jami'al khalqi almu'minina wal kufar Allah subhanahu wa ta'ala yana shiryar da dukkanin bayi kafirai da mummunai bi ma'ana annahu yubayyinu lahum Allah subhanahu wataala yana bayyana musu ga hanyar ta gaskiya haka yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma yake cewa wa amma tamudu fahadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadhatuhum sa'iqatu al-'adhab al-huni bima kanu yaksibun Allah subhanahu wataala yake cewa tamudawa fahadainahum ya'ani bayyana lahum wa arshadnahum muka bayyana musu muka musu wa'azi muka kira su lakinnahum lam yakbaru sai dai basu amshi wannan kiran da aka musu ba shine Allah subhanahu wataala yake da fahadainahum mun kira su zuwa ga shari'a fastahabbu al'ama 'ala al-huda sai suka zabi wancan makaftai sai suka zabe ta akan shari'a fa akhadhatuhum sa'iqatul 'adabi al-huni bima kanu yaksubun bi sababi kasbihim dalilin wannan zaben da suka yi na ba na na shari'a ta banza suka bar shari'a ta kirki sai Allah subhanahu wataala ya ɗanɗana musu azaba dalilin wannan abin da suka aikata yace wa laysa li anna Allah alima dhalika wa qaddarahu alaihim bal bima kanu yaksibuna bi ikhtiyarihim wa iradatihim wa amalihim wannan azaba da aka kama su da ita wai ba dan Allah ya san cewa ba zassi ba in dama ga abin da za su ko kuma ya kaddara musu a'a ya musu azaba ne dalilin abin da suka aikata nasa na kansu tunda an ba su zaɓi in sun zaɓa sun zaɓi shari'a in sun ƙi zaɓa kuma shikenan sun zaɓi hanya ta banza yake cewa wa hadainahum najdain Allah subhanahu wata'ala ya baka zaɓi hanyoyi ga sanan guda biyu idan ka zaɓi ta kirki shikenan faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falhidayatu hidayatani sai wani yake cewa shiriya kala biyu ce idan mun dunkule ta wuri guda akwai hidayatul irshad akwai hidaya kira hidaya ta shiriya ta a kira ka zuwa ga ka zo ka ba hanya ta kirki bi ma'ana a maka wa'azi wa hadi ammatul lil mu'min wal kafir wal kafir wannan kuma ta gama gabaki ɗaya mumuni da kafiri ita ce kira akan ka zo ka ba hanya ta kirki ana mata suna da alhidaya akwai kuma hidayatu tawfiq hidayatu tawfiq ita kuma ita ce dace da hanyar kirki da hanyar ta kirki wa hadhihi khassatun lil mu'minina alladhina qabilu hudallah wannan kuma kibantacciya ce ga mummunan da suka amshi kira na Allah shari'a ta Allah wa irshadahu waffaqahumullahu wa thabbatahum sai Allah ya musu tawfiki kuma ya tabbatar da su a kai idan muka dan buɗa kaɗan akan kalma ta hidaya muna iya kai ta gida hudu akwai hidaya ta kira kamar yadda muka yi bayani ana misali inda Allah subhanahu wataala yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah subhanahu wataala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka shiryar da wanda kaga dama Allah ne yake shiryar da wanda yake so me ake nihi da anan hidaya ana nan yin hidaya wannan da muka yi magana ta taufik ba ka ba kai ba ne ba kake waffaka mutum bi mana kake sa mutum ya yi dace da shirya ta kirki na ka mene ne kira ne shi yasa a wata aya sai ke cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma aka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa ya rasulullah kai kin nan mai shirya ne mai shiryawa ne zuwa ga hanya ta gari kaga a can an kore mai an ce innaka la tahdi man ahbabta ko bakka shiryar da wanda ga dama kuma anan sai aka ce mai wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim kai kin nan mai shiryawa ne zuwa ga hanya madaidaiciya anan abin da ake ni da hidaya shine hidayatul wa'z wal irshad kira wa'azi shi ne ake ni da alhidaya a nan ka kira mutum zuwa ga hanya ta kirki kamar irin wannan da aka ma samudawa fa amma samudu fa hadainahu akwai kuma hidaya wadda ita kuma jibilla ce me jibilla bi ma'ana fitra ita ce shirya wadda Allah zai ma mutum a lokacin da ya saka halittar shi ko mutum ko dabba ko dukkan wata halitta ta Allah akwai shiryar da Allah ya mai a lokacin saka halittar shi wannan shirye da ita yake amfani ya rinka yin abin da yake amfanar da shi a rayuwar shi ta yau da gobe wannan shi ne take ba shi dama ya bambance tsakanin abin da yake so da wanda bayya so ita take ba shi dama ya bambance tsakanin abincin shi da wanda ba abincin shi ba misali dabbobi da mutane idan ka ka dabbobi ka ajiye daga sun ga abincinsu sun san abincinsu ga abin da suke tunkara kai su mutum idan ka kawo ciyawa ka kawo abinci daga ya gani ko ya yake zai san me zai dauka kuma hukaci ne haka abinci zai je dauka ci wannan shirya ce wadda ita aka saka halitta shi yanzu ma hukaci da hukan shi biya ya zauna bai ce irin abincin dabbobi zai ci sai dai me ya ringa neman irin abincin mutane ya ci isu kuma dabbobi ga irin abincinsu irin shi za su ci saboda ba wanda zai je rungumi karhe ya ce shi zai ci daga sun gani su san ba abinci bane ba na su bane ba to wannan menene shiriya ce ta saka halittar su da aka musu tsuntsaye haka sun san gidajensu kaga yayin mutum dabba ba su da ba su da hankali amma kuma gashi suna yin wani abu wanda akwai hankali a ciki su ɗari a saman icce guda kowanne da gidan shi a cikin iccen amma kowa idan ya huta in ya dawo bai turamfan wani gida gidan shi zai zo zauna to wannan shirya ce wadda aka saka halittar wa'annan bayan Allah da ita to ita ce a Qur'ani a cikin suratul a'la Allah subhanahu wata'ala yake cewa sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada to wannan shirya fahada ita ce shirya ta fitara shirya tana ce wadda Allah ya ma halittun shi baki daya akwai kuma shirya wadda ita kuma sai a ranar tashin kiyama za mu gamu da ita ita ce wadda Allah yake faɗa a cikin suratul yunus innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim wayanda suka yi imani suka yi aiki nagari ai kaga wanda ya imani ya aiki nagari ya riga ya shiri ko to amma kuma sai Allah ya kara da cewa ce ya hadihim rabbuhum bi imanihim Allah zai shiryar da su da wannan imanin da suke zuwa ina zuwa gidan aljanna to wannan ita ce kenan a dunkule idan kuma aka buɗa ma'anonin sa yana da yawa wannan shi da ake cewa hidaya a takeice sai malai ya ci gaba da cewa wa man nabihi alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamd yace kuma wannan da kake gani wa man nabihi alaihim Allah subhanahu wataala kamar kyauta ce ta goma shi ne fadala ce daga gare shi karaman wajudan karramawa ce da kuma kyautatawa wata faddulan da kuma fadala falahul hamdu sai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata hadisi kudisi daga manzan rahama sallallahu alaihi wasallam hadisi na abu zar al-gifari yake cewa hadisi ne muslim ya rawaito shi a cikin hadisin Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi hakika ni na haramta ma kai na zalunci waja'altuhu bainakum muharrama haka kuma na sanya wannan zaluncin haramun ne a tsakanin dan haka fala ta zalamu dan haka ba magana wani zalunci a cikin hadisin yake cewa ya ibadi kullukum dallun illa man hadaitu ya ku bayina dukkan ku a bace kuke da ba a saman shirya ba kuke sai wanda na shiryar da shi ka gani hidayatul tawfiq sai wanda Allah ba shi tawfiki shi yasa idan Allah ya taimake ka same ka akan shirya ka dinga gode ma Allah akan wannan ni'ima babba wadda babu irin ta alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ka gode ma Allah da ya shiryar da kai a wannan shirya da ba za mu kasance shiryayyu ba in ba dan Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu ba wannan babban abu ne abin godiya tunda Allah ya ce kowa wace yake sai wanda Allah ya dama ya shirye da shi ya ce fastahduni ahdikum ku nemi shirya daga gare ni ni zan shirye da ku shi yasa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya mana Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya Allah muna roƙonka shiriya muna roƙonka taqwa muna roƙonka kamewa muna roƙonka tsoron Allah muna roƙonka wadata wannan koyarwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma dina fi man hadait haka yake ta koya mana to ku nemi shiriya wajen Allah sai Allah shigar da kai ka kulla niyya ka nema sai Allah ya ga niyyarka sai wafaka ka sai ka kasance cikin shiriyu yake cewa ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtu ya ku bayina dukkan ku mayunwata ne sai wanda na ciyar da shi bi ma'ana kowa mai neman abinci ne kowa mai neman abinci ne Allah ne baka abincin wannan idan Allah ya taimake ka samu ka ci abinci to godiya za ka yi ga Allah Allah ne ga dama ciyar da kai shi yasa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake ce mana idan mutum ya ci abinci sai ya ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa duk wanda ya ci abinci ce ya Allah ina maka godiya akan wannan abinci da ka ciyar da ni ka arzuta ni da shi ba tare da wani kokari na ko dabara ba to duk wanda ya wannan addu'a ma Allah zai gafarta mai zurban shi baki ɗaya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ne ke ciyar da bayi Allah ne ciyar da kai idan ka samu kaci to Allah ne ga dama ya ciyar da kai saboda in Allah ga dama sai amshe abin da zaka ci abincin in Allah ga dama sai hana ka bakin cin abincin idan aka jarabce ka da wata ilgunto cuta a rashin kai gani abin ya gagara ciwon hakori wannan sai gani abin ya gagara ba kai ba ta abinci to Allah ne ga dama ya baka halitta ce ta Allah yanzu yau in Allah ya ce ka dakata dakata da kai yau in Allah ya ce wannan halittar tashi ta haƙori da tsatsaya da kai ta kalli cikin mutumin a cikin cikin mace akwai haƙori a aji wanda in za a gama halittar ka haƙori ya fito akwai kashe a aji akwai ka za a ji babu ko Allah ne ga dama ya halittar shi abu ne kawai ikon Allah ne to kayan Allah in ya ga dama sai ce wannan abin ya tsaya tsaya zai to Allah ne maka ka gode ma Allah akan wannan nema yake cewa kullukum ari ya ku bayina dukkan ku a tsiraici kuke illa man kasautuhu sai wanda na tufatar da shi fastaksuni aksukum ku nemi in tufatar da ku zan tufatar da ku kowa a tsiraice yake sai wanda Allah ya tsirta shi kowa yana da aibi sai Allah ne yake sifirta ka to a kullum ka ringa neman sutura daga Allah subhanahu wata'ala sai Allah sifirta ka ina hata an gani shi yasa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a ke cewa mu ringa fada Allahumma sutura aurati wa amin rawati Allahumma sutura aurati wa amin rawati ya Allah ka sitirce mini al'aurata kuma ya Allah ka amintar da ni a mutunci na ka nemi wannan Allah sai maka shi haka yake cewa ya ibadi innakum tuqti'una bil-layli wan-nahar ya ku bayina ku kinnan ku kuna kurakurai dare da rana wa ana akthiru dhunuba jami'a ni ko mai gafara zunubai ne baki daya fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta ni zan gafarta muku Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا باينا وإن سكا ينكس أمهني suka aikata abubuwa na ta'asa kuma suka yanki tsammani daga ubangiji sai ce musu to ku tsaya la takanatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani daga rahmar ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah ne gafara zabe ne baki daya duk yawan zunubanka duk yawan shi Allah sai gafarta maka shi wannan ba kai bane a wajen Allah ina fata an gani haka yake cewa ya ibadi innakum lan tablughu darbi fatadurruni ya ku bayina kun yi kadan kun yi kun yi kadan ku tutar da ni kun yi kadan ba ku kai ba walan tablughu naf'i fatanfa'uni fatanfa'uni kuma kun yi kadan ku amfanar da ni da wani abu bare ku amfanar da ni da shi babu wani abu da za ku yi dan in amfana da shi ba abin da za ka yi ka ce za ka amfani da Allah babu shi babu shi idan Allah ya ce ma manzallaci yi kuri da Allah a ƙarƙar hasan wane ne zai ba Allah ramci kana tsammani wannan maganar da Allah yi ramcen da ya ce don ya amfana da abin ne kai ne tsakaninka da ɗan adam idan karamta abu a wurin shi zaka an zaka yi amfani da abin da karamta amma Allah subhanahu wataala ba wai amfani bane zai da abin amfanin ka ne yana so nuna maka muhimmancin sakamakon da zai maka idan kai aikin da yake so ka aikata shine ne ka taimaka ma wani bawan Allah har yau baka taba ji ba inda aka ce idan zaka yi sadaka zaka je wani wuri na musamman saman wani dutse ko a wani falfajiya ko wata kunya ko na ka je ka aje sadaka da zakkai za a zo a ɗauka za a kai ma Allah ba ta buji ta a kai ka nemi wanda mai bukata ka bashi kawai haka aka ce ba ka nemi mai bukata ka bashi ba ta aka kanasa a rijiya ba a'a na kusanka wannan na kusanka wanda kake tare da shi ba shi kai a wata ruwaya ma Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi abincin da zaka ciyar da iyanka da matarka yafi ma kowace sadaka kaga dai abin da zaka ciyar da iyalanka yafi ma kowace sadaka ba wani ba amfani ba Allah yake da shi ba amfani ba Allah yake da shi Allah bai bukata abin da kare ka bai bukata abin da kake da dama shi ya baka shi to baka iya cutar da Allah haka baka iya amfanar da Allah subhanahu wata'ala haka yake cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ku saurara da kyau ya ku bayina inda a ce na farkon ku har na karshen ku tun daga na farkon ku har zuwa na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutum da aljani kanu ala atka kalbi rajulin wahidin minkum su kasance duka kowanne mai imani ne mai imani ne misali a ce kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma za da zalika fi mulki shai'a wannan imanin naku kakafinku ba zai kara ma mulki na komi ba in ka imani bai kara ma Allah komi yake cewa kuma sake bibitawa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum na ma naqasa zalika min mulki shay'a tun daga na farkon har zuwa na karshe kowa kamar fir'auni yake misali a ce kowa fir'auni ne dan tsananin kafirci ta ana rabbukum al'ala ko ni ne ubangijin naku ma mai girma da kafirci kafirci ta shi ubangiji ne a zo abota mashi to a ce kowa kamar fir'aun yake Allah subhanahu ta'ala ce ma naqasa zalika min mulki shay'a wannan kafircin naku bai rage ma mulki na komi kenan me ake so a nuna maka in kayi ma amfanin ka ne in baka yi ba ma abin da kanka zai dawo fala talumanna وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا لا با ظلمت متى إن كاي كنك كما حقيقة يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما ناقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر tun daga mutum na farko har na ƙarshe a tattarori guda a ɗaga hannu kowa faɗi buƙatar shi kowa ya ƙure a daga duk abin da kake so kawai a duniya har wanda kawai a mahulki ne kake tsammanin shi misali ka ce kowa ya ringa roƙon ya zama bilget wace wani mai kuɗin duniya allah ya ɗauko ya ba kowa to abin da aka ɗauka a wajen allah kamar ka nemo allura ko zare ka nasa a teku ka hudu wannan dan gudun da suka dauko kamar haka ne ka dauka a cikin arzikin da yake wutan Allah Allah ga dama ne ba kowa sai dai in kowa zama mai arziki matsala za a samu matsala za a samu ba mai ma wani aiki kowa ya ma kan shi aiki kai kuma yi kaji kana da kuɗi zaka yi aiki kaza yanzu da kuɗin ka kwashe salanda ka kwashe shara da kudinka to sai Allah ya karkasa akwai wanda shi aikin shi ne wannan to wani yana dimki wani yana menizi wani yana gini wani yana koyarwa wani yana kaza kowa da irin aikin shi sai kuma ya kasance a je a dawo kuma kowa na bukatar kowa kudin wannan je wajen wannan ya kewaye je wajen wannan haka abin yake yau kana ma'aikaci misali menizi ne kai in kai gado ka ƙari mai sai da nama yana buƙatar gado saboda zai ma iya arami sai zo saya kudin da ka amsa kuma kai ma kana buƙatar ka ci nama kuma kuma wurin shi ka saya ko hallo kuma kana buƙatar kamiya ka je kasuwa ka saya mai kamiya kuma yana buƙatar nama shi ma zojen mai nama saya shi ma mai kamiya wata zai buƙaci gadon haka nan abin yake yawo haka suke yawo arzikin a hannun mutane wani sai Allah ya wafaka shi abin ya taru wani kuma suka zo su ringa tahiya su ringa tahiya su ringa tahiya inda kowa akwai adadin daidai arzikin da Allah ma mutum wanda kuma sai ya ifi zan shi zai bar duniyar nan da arziki da mutuwa ta hiyar su guda kadarin su guda yadda za ka riski ajalinka yawon minar ayya to haka za ka riski arzikinka ko a ina ce kuma ya ka karar da shi tukana za ka mutu sai ka karar da wani arzikin naka za ka mutu don haka idan ka ga allah ya maka to ka ci gaba da gode ma allah wannan fadala ce kuma ba zalimci bane dan ya hanu a fadala ce ta Allah zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim sai ma ne cigaba da cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa'lam anna al bisharata 'inda al maut thalath bisharat yuqalu abshir ya habib Allah birid Allah wal janna wa yuqalu abshir ya abd Allah bil jannati ba'da al islam ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار وهذا قول ابن عباس مالك يتوى واعلم أن البشارة مالك يتوى واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات كسني يتوى akwai bishara da ake mamatan a lokacin da ya zo mutuwa lokacin da ka zo mutuwa akwai bushara da ake maka bushara wannan guda uku ce za a ce ma abshir ya habiballah biridallahi wal janna ana maka albishir ya kai bawan Allah biridallahi wal janna da yarda Allah da ka samu da kuma shiga gidan aljanna abin da ya shahi neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da ya yi Allah yarda da kai a duk lokacin da ka samu ka sami yarda ubangiji to ita wani yarda ubangijin ba a yin ta yau a wurware ta gobe an ƙari kawai tahiya za ka ringa yi kullum cikin yarda Allah ke shi yasa a kullum muke jan hankalin masu neman rage daraja ta sahabban mazala sallallahu alaihi wasallam mutanen da Allah ya ce musu laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da mummunai waɗanda suka maka mubaya'a a ƙarƙashin itaciya fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da yake zuciyarsu fa'anzala sakinata alaihim kuma Allah ya tabbatar ya sabkan musu da nutsuwa a zukatansu wa a sabahun fathan ƙariba to wanda Allah ya riga ya rarra shi ko da ake ka same shi da wasu kurakurai a tarihance wani ya datta Allah tana nan tare da shi saboda su dama ba masu mai bane ba sabon mazala sallallahu sallam ba mala'ikai bane ba ba annaba ne ba suna iya kuskure suna iya daidai sai dai wata baiwa ta Allah idan ka ɗauko kuskurensu yaran na musu magana idan ka ɗauko kuskurensu ka gama da daidansu kai ka ce kai ka ce a gona ne aka binne kwaya guda ta hatsi aka saka neman ta saboda ba ka magani ba saboda wa'annan bayan allah da jininsu suka shayar da musuluncin nan hayi iso zuwa gare ka da dukiyarsu suka ciyar da musuluncin nan hayi iso zuwa gare ka da lokacinsu suka bada domin musuluncin nan hayi iso zuwa gare ka to tun da allah riga ya ce ya riga da su magana ta ƙari radiyallahu anhum wa radu an allah ya riga da su kuma su ma sun yarda da allah an riga an kare magana ka haƙura wa'annan sun sha gabanka to yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala nan ne wajen da annabawa ma suke rige-rige samunta shi sa annabu musa da Allah subhanahu wa ta'ala yake tambaye shi wama a ajalaka an ƙaumika ya musa me yasa ka kai gaugawa kabar mutanenka ya kai annabi musa sai yake cewa hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda su kin suna saman sawuna ni kin na yi gauga ne zuwa gare ka ubangiji domin ka yarda da ni yake nuna maka gaugawa annan musa yake allah yarda da shi yarda ta allah ake nema to a ranar lokacin da mutum mummuni allah zai amshi ran shi sai a gaya mashi wannan kalamman a ce mai abushir ya habiballah biridallahi wal janna ana maka albishir ya kai masoyin allah da yarda ta allah da kuma gidan aljanna haka nan za a ce mai hallo abushir ya abdullahi bil jannati ba'da islam sai a ce mai ana maka albishir ya kai bawan allah da gidan aljanna bayan musulunci da kai sannan kuma idan ba na kirki ba ne sai a ce mai abushir ya adu wallah bi ghadabin lahi wannan ya kai makiyin Allah ana maka albishir albishir ne na na izgiri ana maka albishir da mi da hushin Allah da kuma shiga gidan wuta Allah tsare mu shine sai malaka cewa al-muhtadaru mu'minan kana aw kafiran yubashshar inda al-maut shi duk wanda yazo gargara ta mutuwa mummuni ne ko kafiri ne to ana mai albishir lokacin da yazo mutuwa fa'in ka da mu'minan yubasharu bi rahmatillah idan mummuni ne sai a mai albishir da rahama ta Allah wa bil janna da kuma gidan aljanna wa in kana kafirin yubasharu bi ghadabillahi wa bin nar idan kuma kafiri ne sai a mai bushara da hushin Allah da kuma shiga gidan wuta fala yamutu illa wa huwa ya'lamu aina yakun ba zai mutu ba mutum ba zai mutu ba sai ya san ina zaya daga kazo gargara za a nuna maka ina zaka za a nuna maka makomarka aljanna ce ko kuma gidan wuta inda Allah nuna mana mala'iku na alkhairi wanda za su kai mu gidan aljanna ya ce wala yamkinu huttau bata wata khallus kuma a lokacin wannan babu tuba manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana gafarta ma mummuni idan ya tuba malam ya gargir matukar bai zo gargara ba ita ce mai lokacin da ka zo mutuwa ka gani ga dangadan mutuwa za ka yi a lokacin da sai ka ce to kai barka tuba alhali bakka da niyyarta babu alamunta kai gani kake kaushi kenan kai rayuwa za ka yi shekara dubin ne a duniya sai Allah ya sirfaran da ɗinka da mutuwa shi kenan a lokacin da ya kace barka tuba to ka yi irin na fir'auna ne sai a ce mai al'ana wa kada a sai ta kamru wa kundin nan kafiri sai yanzu ya kai fir'auna lokacin da mutuwa ta zo mini walamma adarka wal garbu ko qala amantu billazi amanat bihi banu isra'il na imani da wanda banu isra'il suka yi imani sai aka ce mi al'ana sai yanzu fir'auna sai yanzu bayan duk gugurmin da aka yi da kai sai yanzu aka ce kai imani to kai ma kakka yarda sai irin wannan lokacin ya zo ma idan wannan lokacin ya zo babu damar tuba yace awit tazawwud min al-a'mal salihah babu daman ƙari akan ayyuka na alkhairi wa hada jaa fil hadith wannan kuma yazo a cikin hadisi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa anna man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu dukkan wanda yake son gamuwa da Allah to Allah ma yana son gamuwa da shi qalat aisha ya rasulullah kulluna yakrahu al-maut ya rasulullah dukkan muna tsoron mutuwa ba ma son mutuwa sai yake ce mata qala laisa kadhalika ya aisha ba haka bane abin yake yake aisha wa innamal mu'minu yubashsharu 'inda al-maut fa yuhibbu liqa'a Allah fa yuhibbu Allah liqa'ahu fa yuhibbu Allah liqa'ahu sai yake cewa shi mummuni ana mai bushara lokacin da yazo mutuwa sai Allah subhanahu fa yuhibbu liqa'a Allah sai ringa so ya gama ya gama da Allah a lokacin da ka zo mutuwa an maka bushara cewa dan aljanna ne kai Allah yana son ka ba abin da kake so a lokacin nan in ba gamuwa da Allah ba haka ne to a lokacin da kuma a wannan lokaci kuma sai Allah shi ma ringa so ya gamu da kai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba lika Allah ahabba Allah likahu duk wanda yake son gamuwa da Allah to shi ma Allah zai so gamuwa da shi sai kuma yace wal kafir yubashsharu bin nar fayubgidu liqa Allah fayubgidu Allah liqa'ahu shi kafiri sai a mai bishara da shiga wuta a lokacin nan sai ki ya gamu da Allah sai shi ma Allah subhanahu wataala ya ki gamuwa da shi baya ma san ganin shi akwai mutanen da a ranar kiyama Allah ko kallon su baya yi Allah raba mu da irin wayan Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun dukkan wayanda suka yi imani da Allah sun mastaqamu suka yi tsaye akan tahiyya ta gaskiya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to babu tsoro a gare su kuma babu wata damuwa ko babu kin ciki a tare da su duk wanda suka yi imani da Allah suka yi tsayuwa akan gaskiya to wa'annan ana musu albishir da cewa babu tsoro a tare da su gobe kiyama kuma babu wani bacin rai ko tashin hankali a tare da su haka nan Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wanda suka yi imani da Allah suka ce lalle Allah nan shi kadai ne ubangijinmu shine Allah thumma istaqamu suka yi tsayuwa akan gaskiya ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'ikai za su sauko a gare su a lokacin da suka zo mutuwa Allah ta hafu wa la ta hazanu cewa kada ku ji tsoro kada ku yi hushi kada ku shiga bakin ciki wa abshiru bil jannatin lati kuntum tu'adun kuma ana muku albashir da cewa za ku shiga aljannar da aka muku alkawari wannan wa zai samu wannan shine wanda ya imani da Allah kuma ya aiki na gari hakanan Allah subhanahu ta'ala ke cewa walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq yake cewa walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika su kuma wanda suka kafirce yace inda kaga lokacin da mala'ikai za su amshi ransu yadribuna wujuhahum wa adbarahum haka za su ringa bugan huskokinsu da bayansu wa zuku azabal hari sai a ce musu ku je ku ɗanɗani azaba mai nadadi mai konarwa to kaga anan malam yana magana akan akan akan wuta na malam yana magana ne akan yanda mummuni zai kasance karshen shi da yanda kuma wanda ba mummuni ba karshen shi yanda zai kasance a na abul abbas al-qurtubi yake cewa hadhihi al-karahiya lil maut hiya al-karahiyah at-tabi'iyya allati hiya raji'atun ila an-nufra an al-makruhi wad-darari wasti'sab dhalika ala an-nufus wannan magana da Aisha ta yi tace kulluna yakrahu al-maut ai dukan muna kin mutuwa ita wannan ki ne na dabi'a din kaje ka zo abinda mutum yake gudu mutuwa ce in ciwo ne mutuwa ce ke so in rashin kudi ne mutuwa ce ke so in mine ne mutuwa ce ke so shi dai ya za a yi ya gan shi gas kullum cikin lahiya shi dai ke mutu ɗan adam kawai abin da ke gudu ke shi dai ke mutu wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ta kin mutuwa ita ce aisha take magana akan cewa ai kowa na kin mutuwa wannan ɗabi'a ce ɗan adam haka kowa yake bai san wani abu mara daɗi ya raɓe shi kuma babu abin da ƙarshen duk abu mara daɗi shi ne mi shi ne mutuwa yake cewa wala shakka fi wujdani hali kulli ahad ghayra anna man razaqahu Allah ta'ala dawqan min mahabbatihi aw inkashafa lahu shay'un min jamali hadratihi ghalaba alayhi ma yajiduhu min khalisi mahabbatihi hadisi ya tabbata ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masu habbai an sojan yaki wane ne zai zo ya ba da ran shi yana da aljanna wadda ardu hassama wake wal'arta tsawonta ya kai tsawon sama da ƙasa wane ne zai zo ya yi shahada a bashi gidan aljanna a nan wani sahabi sai ke cewa ya rasu lalla. yanzu idan na mutu zan shiga aljanna sai ce mai kwanan kwa za ka shiga gida aljanna sai ciro da filo daga jikin gashin shi zan su ta yaki a ko'ina suna ɗan sa guziri ya kukulle da biyu haka a jikin gashin shi zai ke sanar da gashi da yawa sai ciro yana tattamnawa sai ke ce mai sai ke ce ma wani a cikin abokan shi yake cewa idan na ida cinye wannan dabinan ji na nake yi na zama na lokaci da yawa a duniya ban ji gidan aljanna sai yadda wannan guntun na dabino sai ya ce mai ina za ka yi ce wallahi ina jin kamshin aljanna ya tashi shiga cikin abokan gaba ya je mutu akwai wanda Allah ke nuna musu abin da Allah yake ba su wata bushara ta cewa su kinnan suna cikin rahama suna cikin jin kai sai ga wani ya mutu yana dariya yana dariya sai ga wani in yi zo mutuwa ya ƙara kyau ya ƙara haske shi ne mazala sassan da ba da labari shi mummuni a lokacinsa a huddaren shi ana hudda shi ne kamar yadda ake hudda gashi daga cikin mai haka ake zare da mummuni shi kuma wanda ba mummuni ba yana cikin tashin hankali balaki da tashin hankali manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ka sassafta ma al'umma ta ciwon mutuwa a wata ruwa yake cewa shi a dora mishi a sassafta ma al'umma shi shi sa lokacin da zo rasuwa yake cewa lalle raɗin mutuwa akwai zai duk yadda mummuni yake zai kasance shi nashi mai sauki ne idan aka kwatanta shi da wanda shi ba mummuni ba ne ba shi dai mummuni akwai bushara a tare da shi ta cewa yana cikin alkhairi yana cikin kuma rahama ta ubangiji Allah sanya mu ciki sai malai yake cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa lam anna awwala man yanzuru ila ila Allah ta'ala fil jannati al-adra thumma ar-rijal thumma an-nisa bi a'yuni ru'usihim كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تدامون في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر maliki cewa a ka sani cewa na farkon wanda zai fara ganin Allah a gobe kiyama yake cewa shi ne su ne mazaje sannan kuma sai mata da idanuwansu na kai kamar yadda manzara sallallahu alaihi yake cewa za ku ga ubangijin kuran tashin kiyama kamar yadda kuke ganin wata a daren 24 ai 24 ko 15 lailatul badr la tudamuna fi ru'yatihi ba kwayin turarreniya wajen ganin wata yanzu wata in ya fito sai turarreniya ta faɗa shi wow idan ya fito a daren 24 ko 15 ya ce wal imanu bi hada wajibun wa inkaruhu kufr kuma imani da cewa za mu ga Allah gobe kiyama wannan wajibi inkarin wannan kuma shi shi kuma kafirci wannan magana ta malam ta wannan jeren da ya ce maza da su hara gani sannan mata shi wani yana bukatar dalili babu dalili akai amma ganin Allah subhanahu wataala ya gabata mu yi magana akai wannan ya tabbata a cikin alkur'ani mai girma da sunna ta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam cewa za mu ga Allah gobe kiyama wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira a wannan rana wasu sukoki da su kasance masu haske ila rabbiha nazira saboda suna suna suna kallo zuwa ga ubangijinsu haka malaman tafsiri suka fasara lilladina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata za a kyautata masa da gidan aljanna kuma za a ƙara musu ƙarin wannan shine shine ganin Allah subhanahu subhanahu wata'ala a gobe kiyama a gidan aljanna Allah subhanahu wata'ala zai tambaye zai tambaye aljanna shin an cika muku duk wata ni'ima suka ce komai yayi sai ya ce akwai wata ni'ima wadda ta yi duk wanda kuke ciki sai a ringa mamaki to kuma menene wannan menene yi irin wannan ni'ima da muke ciki da irin wannan kayan daɗi da irin wannan kwanciyar hankali da irin wannan walwala da abubuwa ga sunan wanda mutum bai iya lissafa su sai Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ga yan aljanna sai ya kasance ganin nashi ya hiye musu ya hiye ma yan aljanna gabaki daya ya hiye mana dukkan wannan ni'imar da muke ciki ganin Allah subhanahu wata'ala Allah sanya mu a gaba gaba wanda za su ga Allah subhanahu wata'ala gobe kiyama malike cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala annaha lam takun zandaqatun wala kufrun wala shukukun ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة كساني cewa kuma babu zandaka mutun ya zama zindiki ko kuma mutun ya zama kafiri ko kuma ya ringa shakka akan Allah subhanahu wataala ko akan addini wala bid'a ko kuma mutun ya ringa aikata bid'a ya ringa kirkiro wani abu addini ya kawo ya ce shi ma addini ne wala dalala babu bata wala hayratun fi dini babu irin shakka kai kawo akan addini illa min al-kalami sai ta hutu ne daga wajen masu ilimi na zance idan ka ce ahlul kalam su ne falasifa da filosofi wanda wancan na cin lungu ba irin filosof ba namu wannan na sama-sama saboda ya mike suna kawai na yanzu ko kuma wanda suke karanta ta sama-sama ko suna karanta abin da yake sama-sama ne wanda ba wancan cikin lungu bane wanda za su ringa kullum ɗauko wannan falsafar tasu su kawo ta a cikin addini su ce sai abin da ya daidai da hankalin za su ɗauka su kuma alhali abu yawa bai daidai da hankalin nasu ba kuma suka yi imani da shi amma to sun zo sun shigo cikin addini da wannan ilimi domin su bata addinin shi yasa ibn taymiya al-harrani al-dimashqi shaykhul islam rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi mai suna dar'u ta'arud al-aqli wan naql dar'u ta'arud al-aqli wan naql wanda zike cewa ai hankali ya saba ma abin da yazo a kitabu wa sunna shine ce kore wannan shubhai shine ya rubuta littattafai wanda sun kai mujallati sha wani domin ya gudda ma musulmi shubha akan wannan masu kama mutane shubha a cikin addini ya nuna maka cewa dai in hankalinka bai kai ba ya gano abin amma abin da Allah subhanahu wata'ala faɗi haka ne abin da mazala sallallahu alaihi ya faɗa haka ne hankalinka ya gano bai gano ba kai kai hakuri wata nan zaka gano wata nan zaka gano abu da yawa sun waru a lokacin sahabban mazala sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi ya ba su labarin wani abu ko ya ce abu kaza kaza ne amma ba san ba hakikanin abin kawai imani suka yi wa ma za da illa imanin wata salima ba abin da yake kara musu wannan abin sai imani da sallamawa mazala sassalam ya yi bayani ya ce a cikin zumuwa akwai waraka misali ɗauko zumuwai a ɗauko ta a ga abin da ke da kwai sanadaran na samun warakai wannan yanzu ne zamani ya huddo na'urorin da ake iya tsinkayen wannan abin a gano kaza da kaza lalle akwai waraka ciki amma a lokacin ko imani suke suka dauka suke sha saboda mu yarda da abin da manzo Allah sallallahu ya faɗa haka abubuwa da yawa suna nan ko manzo Allah sallallahu alaihi in ya faɗa kaza kawai imani ake qur'ani yazo da kaza imani ake a yarda sallamawa ake yi ilimin ka ya gano bai gano ba wannan kuma ilimin ka ne bai kai ba takan yi bayan wani lokaci Allah ba wani ilimin ya gano abu ka san wannan kashi kaza ne so da yawa cikin alkur'ani mai girma Allah ne Allah ba da labarin abu kaza sai daga bayan wani ya ta bincike sai ce ya gano abu kaza sai ba wani gidi Allah ya ba da labarin shi wani yake ba da kisa yake cewa wani ya je ya bincike akan tattau ya tara mutane ya ce zai firizantan wani bincike ne ya gano ashe a tautau macen ce take yin gida namijin ya shiga aka ce wani a ƙur'ani ba ba Allah ba كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت فأو الله وجه يتي داما توتو متسي تكي إنجنا كيف نزك قال الله رجع بعد الأباير الوقت إنهم بسني بقى ما هم إيماني سكي kenan kai ma in baka sani ba sallamawa za ka in baka sani ba ka ce ko baka sani ba wai su wai ba sa ce ba sani ba ko ba a ce ba su gano ba a ce ba sani ba yi kusuwa ne ne wasu ba a ce ba san ba abu ko kuma a ce ba su gano ba abu dole ka gano komi dole ka san komi ba dole ba ne ba kenan akwai abin da baka gano ba kai hakuri akwai abin da baka sani ba kai hakuri Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruh ko qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila abin da kake takama da shi na ilimin kadan ne Allah baka kadan ne Allah baka haka nan a manzala sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yake ce mai wa qur rabbi zidni ilma ya Allah ka kara min ilimi haka ne manzan Allah aka ce ma yayi addu'a Allah kara min ilimi wani kin maka ne a kullun mutun yana buƙatar ilimi a kullun yana buƙatar ƙari na ilimi a kullun akwai abin da bai sani ba annabi Musa alaihi salam a lokacin da ya ga kamar a duniyar nan ba wanda ya shi ilimi a matsayin shi na annabi manzo sai Allah turo mai khidir ya ce mai yana so ya abuta da khidir domin ya ɗauki ilimi a wurin shi suna tahiya sai kama yaro kawai ya kashi ya ce to a katalta nafsan zaki ya tambaye da nafsan ya ce lakarji ta shai annukura ka kama yaro bai man komi ko kashi ya ce ka zo da abin kifa wannan ma ba daidai ba ne ba yaro karmi kama kashi ya ce kala alam akun laka in naka lantasa tsaye wani kusa ba ban gaya maka waka iya hakurin bi na kai baka sani ba ni mai ilimi ne in ne abu shuru za ka yi hannu na maka bayani eh falatas alli an shayin hatta uku ta talaka min hudukara ba ka ce kada ka tambaye ni komi hini na baka labari haka suna tahiya suna tahiya kawai sai ga suka hau bato kawai sai kakkare bata sai kakkare batan ya mai illa sai ce to kawai haka nan mutane da batansu ƙala a harakta hali tuguri ka alaha kawai kalala ta masu bato don mutane su halaka a ciki shi kuma akwai abin da ya sa ya ce alim a kullaka in na kalanta sa tsaye mai sawara ba na ga maka baka iya hakuri ba annabi musa ma yana cikin ulul azmi na rusuli allah ya gama shi da wani mai ilimin da shi bai da he abu amma bai san bayan ya sa yi shi suka tai wani gari suka ce sun zo ba waki ne su a ba su masauki suka yi banza da su suka yi banza da su kawai suna cikin yawo a cikin gari suka ga wata katanga ga ta zata faɗi kawai ya yi nemo laka da leburoni ko akwaba aka ci daidaita katanga a tsira ta yi a nan musa ya san abirta sama ce ta ƙarshe eh ya ce idan ka tambaye ni ya ce a gaban nan ka ƙara tambaya ta falatu sahibi ƙadbalatta milladun ni uzura uzurinka ya ƙare abin ma zan raba annan musa ya tabbatar da cewa in ya tambaye shi bisa ya gyara wannan katangai alhali a garin ko wajen kwana ba bamu ba raba kaza ne sai ce to bari in yi dabara in mai kinaya sai ce laushe ta lattafasta alaiha ajara ya ce wannan katanga da ka gyara ai da ka je wajen mai ita biya ka sai ya gane annan musa cewa so ne yake tambaye shi wasa ka waye ya sa ka zo kama katanga ka tada wasu sai ce to shi kenan daga mu haza firaku baini wa bainaka daga mun raba hanya amma yace kuma zan baka labarin me yasa ne abubuwan yace ammal gulam sa unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra yace ammal gulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yulhikahuma tughyanan kufra wannan yaro daga an kashe uwayen shi mummunai ne nagari to akwai alaka da take tsakaninsu wadda tana iya kai su iyayen nasu su masu zama kafare dalilin wannan yaren shi yasa gari bar tuni su su su mata musulman ya ce wa ammal safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba sai na so wannan bato daga gani abin da yasa na dan jiji mishi na mai ayu da muke ciki a gaba akwai wani azzalumin sarki wanda shi aikin shi kawai duk in ya kama mutane a bato sai amshi bata inda ya ga bato mai kyau shi ne na so ma batan illa yadda ya ganye ce kai tsohon bato ne ban naso ya bar musu kansu sai ce wa ammal jigaru ita kuma wannan katanga da ka gani fakana li ulamai ne ya timai ne fil madina wannan ta wasu yara ne marayu a cikin wannan gari wa kana tahtahu kanzun lahuma a kalkashinta akwai wata taska da mahaifinsu ya ajiye musu wa kana abuhuma saliha mahaifin nasu kuma mutumin kirki ne na Allah fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma sai Allah ya so sai lokacin da suka girma wa yastakhrija kanzahuma sai ya huddo musu wannan taska da mahaifinsu ya ajiye musu rahmatan min rabbik jinkari na ubangijinka rahama ta ubangijinka da ƙarshe sai ce mai kuma ma fa'altuhu an amri ba ni bane na ga dama ne wannan abubuwan gaba ki daya wasa shi ya ce to zalika ta'awilu ma lam tasdi alaihi sabr wannan shine fasara abin da ka kasa hakuri annabi Musa ne annabin Allah an yi abu bai sani ba ya kasa fahimta me yasa aka yi to kai kuma a ce ma kaza kaza ne wai ka ce ka gano ka ce ka sa kwallo ka ce he tunanin ka ya baka kai awa kai dan adam Allah ne baka ilimin nan shi sa Allah subhanahu wataala ke cewa wattaqullaha wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah Allah ya sanar da ku an gane kenan a takaice me nake so in ce duk wanda zai ce zai aiki shi he ya gano me yasa aka ce kaza ko ya kaza ya kaza ya kaza to wannan kan shi ne zai ba aiki wallahi baka iya gano komi kawai Allah ya halitta shi Allah ya dune shi kai ma halitta ce ta Allah yadda ya ga dama zai yi da kai in ya ce gashi yadda ya kawo ba mai bi ba mai sabawa kowa bi ne nashi sam'an wata an haika zamna haika zamna lafiya sai ke cewa wala hayrata fi dini illa min al-kalami wa ahli kalami wal jadal wal mira wal khusuma sune an zance an gardama an jayayya a addini da da tada hankali yace wal ujubi da jiji da kai wa kaifa yajtari'u ar-rajul al-mira wal khusuma yaya mutum zai zo ya rinka tajarru'anci yace shi sai yayi rigima sai an jayayya da shi wallahu ta'ala ya kula alhali Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa ma yi jadilu fi ayatin lahi illan da na kafaru ba mai jayayya akan ayon Allah sai wanda ya kafirce ya ce fa'alaika fi taslim abinda ake bukata a gare ka ka sallama warrida ka yarda bil athar da dukkan abin da ya tabbata na alqur'ani da sunna wal kaffi was sukut kai shiru da kama bakinka idan baka gane abu kai shiru kawai ka bi kawai shine magana kuma shine zaman lafiya wannan kuma shine addini ingantacce shine addini magabata akwai abubuwan da musu mata da hankalinsu akan yi sun sanya yake kawai Allah ba da labari kawai imani yake imani yake amma zalim sallam ya ce kaza kawai imani yake ina fata an gane abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh